الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا كبيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أكثر وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidul tauhid da aka fi sani da masallacin alhaji tukur Allah ya kara masa lahiya a nan anguwa ta lazare dalilin wata rana wadda insha Allah za ta kasance rana ta tarihi kuma ranar da za ta kasance ta fara ne hal illa masha Allah da yardan Allah a ranar da a aka buɗe karatuttuka a wannan masallacin mai albarka farawa da tafsirin alkur'ani mai girma da farko yana da kyau kasancewa ta bako a wannan masallacin in gabatar da kaina sunana abdulmalik bukhari ina ɗaya daga cikin ƙananan ɗalibai masu ƙoƙarin ganin sun kwaɗaitar da 'yan uwansu ɗalibai akan tashi ga neman ilimi da kuma masu ƙoƙarin isar da abin da suka sani su ma na ilimi domin ‘yan magana suka ce la yasluhul ilmu illa bi talatin ilimi baya inganta sai da abubuwa guda uku ta'ahudi ma tahfaz wa ta'allumi ma tajhal wa nashri ma ta'lam na farko ka kula da abin da ka haddace kada ya kubuce na biyu ƙoƙarin sanin abin da baka sani ba na uku ƙoƙarin yada abin da ka sani in ka bi wannan hanyoyin to ilimin ka zai zamna kenan abin da muke yi ƙoƙari ne muke yi don kanmu ba wai don kuwa don kanmu muke yi don saboda in muna karantarwar in muna isarwar abin namu zai ƙara zamnawa da farko kenan kanmu muke amfanarwa da muke wannan a ina miƙa safifiyar godiya ga 'yan komitin wannan masallacin a gaba-gaba Sheikh Isa al-Yagalalani hafizahullahu ta'ala wanda suka kawo wannan shawarar kuma suka neme mu muka ce to ai mu dama abinda muke nema kenan muka karbi wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa wannan gayyatar da muka karbar da muka karba ta kasance dalilinta ya kasance da yawa daga cikin al'ummomi sun san wani daga cikin ɓangare na addininsu na musulunci domin wannan karatun da muke yi ba waɗanda suke gabanmu kawai suke amfanuwa da shi ba ina mai tabbatar muku wanda suke ba sa nan sun yi yawa akan waɗanda suke nan ma'ana wanda suke bibiye mu ta kafafen sadarwa kenan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa ma wannan majalisin albarka a ɓangaren da ni na ɗauka da aka nemi in zo in gabatar da karatu a wannan masallacin na ɗauki ɓangaren tafsiri kasancewar abu ne wanda nake kwaɗayi kuma na jima ina neman ina ne ya dace a sa a ce na sashi sai aka ce haɗuwa ta zo daidai da zama da aka neme ni akan wannan a ce alhamdulillah in uwa masu girma da farko ina so in faɗakar da mu matsayin sanin fassarar alkur'ani a musulunci da farko dai mun san da cewa addininmu na musulunci ya dogara ne akan alkur'ani alkur'ani shine asali mafi girma na musulunci duk wani abu da zai hutu a musulunci to ta hanyar alkur'ani ne ya hutu idan ka ɗauki hadisi ne idan ka ɗauki ijma'i ne idan ka ɗauki ƙiyasi ne dukkanin shi ta hanyar alkur'ani ake hudosa bal ma dai rayuwar mu musulmi gaba ɗaya ta ta'allaka da alkur'ani ne in dai har mun yarda da alkur'ani ke shine tsarin rayuwarmu to alkur'ani shine tsarin rayuwarmu sanin tafsirin alkur'ani mai girma ba wai in kaga dama bane kai a'a dole ne ma kai dole ne ka san fassarar alkur'ani mai girma sai dai ba kowanne fassara ba akwai fassarar da take dole ka sani akwai fassarar da ba dole ba kamar yadda malamai suke cewa كل ما يتوقف عليه صحة العقائد والشرائع من التفسير ففرض عين dukkanin abun da duk tafsirin da sai da shi zaka sanya zaka bauta ma Allah to dole ne ka sani Allah ya ce wa aqimus sala ku tsayar da sallah kenan dole sai ka san fa wannan fassarar wa aqimus salakin wa aqimus salakin kuma ba ayar ba kawai za ta nuna maka haka domin sai ka karanta me sai ka karanta hadisi sai ka karanta qur'ani sauran ayoyi sannan ka san wannan fassarar kenan sanin tafsirin alqur'ani mai girma wajibi ne ga kowanne musulmi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan halattar majalis wuraren da ake tafsiri ko ake karatun alqur'ani mai girma a hadisin da yake shahararre manzon Allah yake cewa wa mashtama qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده babu wasu mutane da za su taru a ɗaya daga cikin masallatayya na Allah a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna karatun alƙur'ani suna koya ma juna face sai natsuwa ta sabko musu mala'iku sun zo sun kekewaye su rahamar Allah ta zo musu sannan kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke a wurinsa ma'ana su ne mala'iku kuna nan zamne sai Allah ya ce ga wana can ga malan shu'aibu can ga malan sama'ila can ga malan kaza can ga malan jatau can ga malama hadiza can ga su can suna zamne suna karatun alkur'ani na mala'iku ku shaida su mutanen kirki ne suke mun shaida idan mala'iku suka maka wannan shaida aiko ka san ka kai ƙarshe ko? wannan shi ne kenan kuma yana da kyau ku gane cewa sanin fassarar alkur'ani tana gaba da iya karanta shi sanin fassarar alkur'ani tana gaba ga harzar shi yana ɗaya daga cikin akwalkin abubakar radiyallahu anhu sahabin manzon Allah yake cewa li an a'riba ayatan min alqur'ani ahabbu ilayya min an ahfaza aya yace da in san fassarar aya guda ta alqur'ani shi yahi soyuwa in san fassarar aya guda ta alqur'ani shi yahi soyuwa a gare ni da in san da in haddace aya ma'ana su sahabbai suna gabatar da aiki akan mi akan harda shi yasa yana ɗaya daga cikin siffar zamanin ƙarshe daga asar yadda suka nuna a ƙarshen zamani har da za ta yi yawa amma rishin sani da kuma rishin aiki da har da ya yi kaɗanci kishiyar zamanin sahabbai sahabbai ko kaɗan ne suka haddace alƙur'ani wanda suka haddace alƙur'ani bai wuce akilage su ba an rawaito a asar akan cewa umar radiyallahu anhu ya yi shekara goma a wata riwayar aka ce shekara takwas yana hadar wata sura suratul baqara wai ba haddace ba take musu waya a'a su ba su so su haddace ba su san mi ba ba su san ma'ana ba kuma in sun san ma'ana ba su yi mi ba ba su yi aiki ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan yake nuna sanin fassarar alqur'ani yana gaba ma da me da haddarsa idan ka haddace qur'ani ba ka san fassararsa ba sai ka kasance ka matalil himari yahmilu asfara ko wannan shine kenan irin waɗannan ne aka samu wanda su sun haddace alqur'ani amma ba san ma'anar shi ba wai in za su kwanta sai su yi matashi da alqur'ani in aka ce musu kai za ka yi matashi da alqur'ani sai ce sattin bisa sattin kenan ba ba komai an gane sattin bisa sattin shi ya haddace qur'ani izo sattin shi ma qur'ani izo sattin ne kenan dan an hau da guda akan guda babu me da Allah ne ya jayi wannan rikin sanin daraja da rikin sanin fasarar alkur'ani ana gane da ke ku wannan shi ne kenan kenan uwa masu girma mu zage damtse domin ƙoƙarin sanin fasarar alkur'ani mai girma wannan shi ne sa ya kasance mun yi abun da dan shi Allah ya halicce mu ma'ana ibada wadda kuma ibadar ta ta'allaka ne da alkur'ani a takaice kahin mu je tsunduma a cikin tafsiri zan so in yi muku bayanin a tsarin da za mu bi a wajen wannan fasarar ta alkur'ani ko muke tafsirin alkur'ani da farko dai kowanne tafsiri a duniya duk malamin da zai yi tafsiri a duniya sai ka samu akwai ɓangaren da ya yi ba ƙarihi akan sauran ɓangarorruka shi ake ce mamu mai za tafsir za ka ga misali tafsirin ibnu kasir تميز بتفسير القرآن بالقرآن ذاك غني مثالي أيسر التفاسير تفسيرنا الإمام الجزائري تميز بالتربية التفسير التربوي إن كان بقاطع شيني أكوي التفسير التفاسير الفقهية هو التفسير الفقهي إذا كنت وكيل التاهن الإمام القرطبي ذاك يا شهر أكم ونن أكوي للتاهن لشكم الإعجاز يبقى كرهي أكي أنا قانا لكيكو إذن سو للتاهن الكشاف لإمام الزمخشري musamman al'ijaz ya ɗauki ɓangaren al'ijazul bayani kamar yadda za mu zo mu yi bayani al'ijaz ma kala-kala ne. To abin da dai nake so in nuna muku, mu tafsirin mu in Allah ya so zai bambanta da sauran ta hanyar hiddo shubuhat, bayanu shubuhatil mustashriqin wa raddu alaiha, bayanin shubuhohi na al-mustashriqun, suwaye ake cima mustashriqun su ne turawan da suke zuwa ƙasashen musulmai su karanci addinin musulunci ba wai don su musulunta ba a'a sai don su yi ƙoƙarin hiddo shubuhohin da ke a cikin alkur'ani su watsa a cikin mutane inda za mu zo mu ba da misalai na wannan daga cikin misali a je wajen karatu na ba da misalin wata shubuha Allah maɗaukakin sarki ya ce game da wuta wa iddat lil kafirin an tanadi wuta don saboda wa kahurai sai suka ce to kun ji alƙur'ani ya ce wuta don kahure aka yi ta amma kuma gashi kuma ƙur'anin wani wuri game da riba yana cewa in mutum ya mutu yana ce riba ɗan wuta ne ana gane da kyau ko game da kuma cin dukiyar maraya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara ana nihin yan wuta ne to ya akai dan ka ci dukiyar maraya kai ma ka huri ne gashi kuma a hadisai manzon Allah sai ce la yadkhulul jannata kaza ana gane da kyau ko to kina akwai cin karo an ce ta kahure ki kuma ga an ce wasu musulmai za su shiga wuta shubha ce in an gaya ma kai sai ka shiga cikin juna misali kuma Allah madaukakin sarki ya ce dangane da mala'iku da yake ba da labarin lokacin da ya so ya halici annabi Adam suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a za ka halitta wanda za su yi ɓanna a cikin ƙasa su yi ta zub da jini sai wannan mutanen suka ce to kun ga ƙur'ani yana walwala kansa a can ƙur'ani ya ce la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiquna lahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun to kuma gashi Allah yace masu biyayya ne kuma gashi suna suna jayayya da Allah ana gane da kyau ko wannan duka daga cikin kadan daga cikin misalai ne ne na shubuhohi da suke hidduwa daga cikin alkur'ani shi suna gaya ma mutane Allah madaukakin sarki ya ce game da annabi Isa alaihi salam ruhun ruhun minhu shi wani ruhi ne daga wa daga Allah dace kenan kun gani Allah ma ya ce annabi Isa ɗa ne daga gare shi ma'ana sun da ruhin shi ne kenan ma'ana wani bangare ne na Allah shi annabi Isa kun ga irin wannan idan ba a walwale maka ba za ka iya shiga a cikin juna don haka in Allah ya so za mu ba da ƙari sosai a ɓangaren raddu shubuhatil mustashriqin mayar da shubuhohi ko raddi akan shubuhohi na turawan da suke karatun addini suna hiddo suna hiddo ma mutane abubuwa daga cikin alkur'ani wanda za su iya ruɗa musu kwakwalwa domin shubuha tana da tasiri a addinin mutum ya tabbata a cikin akwalikin al-imam ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala yake cewa dakhalan nasu nara min talatati abwab yace mutane suna shiga wuta ne ta hanyar kohi guda uku daga ciki sai yace babu shubuhatin awratati shakka fi fi dini yace kowa ta shubuha wadda take sa ma mutun shakka game da addini ana gane da kyau ko ma'ana sai ya nuna daga cikin hanyoyin da suke jawo mutun ya fada wuta shine shubuha ma'ana kamar wani abu da zai iya darsasuwa a zuciyarsa na shakka wanda har zai iya kai ga yabar musulunci gaba ɗaya. Misali, akwai wanda ya kahurta, da ya kahurta sai aka ce masa don me yasa ka kahurta sai ya ce to, abin da yasa na bar musulunci an ce wannan addinin na Allah ne. To kuma gashi ba gashi nan ba addinin da yake shan wahala kawar me ba waɗanda suke shan wahala kawarwa kawar musulmai. wannan shubha ce me yasa ya bar musulunci da an ce musulunci addinin Allah ne kuma gashi a ƙasar ta Allah musulman kuma suke shan me suke shan wahala yace dalilin wannan yasa ya bar musulunci kun gani wannan shi ake ce ma shubha alhali da yana karatu da zai san hikimar da ta sa ake yin wannan kamar yadda zamu gani a gaban Allah ya so in kuwa masu girma shubha tana tasiri sosai a wajen rudar da mutum a cikin addininsa abu na biyu insha Allah da tafsirin mu zai zai shahara da shi ko kuma zai bambanta da shi shine istikhrajul asalibil balagiyya za mu yi karambanin shiga fagen su dokta ana gane da kyau ko doktor abbas da yake tare da mu mutakassis ne a ilimin balaga a yan kwanakin nan ma in Allah ya so zai yi munakasha ta doktora akan ilimin balaga to insha Allah za mu yi karambanin shiga bangaren su kenan ya kamata su rika halarta suna gyara mana seti insha Allah balaga tana da tasiri sosai a wajen fahimtar alkur'ani idan mutum ya koshi da balaga shine in yana maka karatun qur'ani zaka ji kamar zuma ce ake lasa maka a halshe ana gane da kyau ko wannan shine kenan to insha Allah zamu kokarin bayanin asalibul balagiyya a cikin tafsirin mu abu na uku shine bayanul i'jazati alqur'aniyya insha Allah tafsirin mu zai bambanta da saura akan kokarin hiddo a gagar badanci na alqur'ani abinda ake cewa al-ijazul qur'ani na'am gagar badanci buwaya ta alqur'ani mai girma shi kuma wannan ya kasu kasusuwa akwai al-ijazul gaibi gagar badanci na gaibi ma'ana a alkur'ani ya kumsho su labarai na mamaki wanda ba don ƙur'ani ba da ba a san su ba kahin su abku ƙur'ani ya ba da labarin ko kuma ya ba da labarin su ma ba su abku ba ko kuma sun abku amma ba a sani ba ƙur'ani ya ba da labarin ya abku akwai al'ijazul bayani wanda shi kuma ya shahi ilimin balaga kamar yadda muka faɗi a can bayan shi kuma akwai al'ijazul ilmi gagarbadanci na ilimi shi wannan ya shahi misali ilimin likitanci ilimin kimiyyanci ilimin injiniyanci da abin da ya kama da haka dukkanin wannan ilmomin za ku iya samun su a cikin alkur'ani wanda kahin a samu ma injiniyoyi kahin a samu likitoci na zamani ƙur'ani ya yi ishara a kansu bayan wannan za ka samu akwai al'ijazu al'adadi ma'ana al'ijazul adadi shine duk adadin abin da kaga Allah ya kawo a alkur'ani to in aka yi bincike zurhin bincike sai kaga yana bada wata ma'ana idan kaga sura ta kumshi harafi dubu kaza to harafin nan dubu kaza in aka kwar in aka yi bincike mai kyau to sai an gano munasabar da yasa wannan surar ta kumshi ne ta kumshi wannan adadin misali suratul layl eh, suratul suratul qadr ana gane da kyau ko ba lokacin bane da mun kawo bayanin yadda malamai suka yi bayanin hatta haruffan da suka zo a cikin suratul qadr suna nuna wani abu ne adadin kalimomin da suka zo a ciki suna nuna wani abu ne ana gane da kyau ko wannan shi ake cewa al-ijazu al-adadi shi wannan ba zan yi karambanin shigansa ba dan saboda abu ne mai mai buƙatar mai buƙatar dogon dogon dogon bincike da kuma dogon kilgo ni kun ban kware ba a wajen kilgo ana gane da kyau ko wannan shine kenan kaɗan daga cikin al'ijazatu alqur'aniyya a takaicen uwa masu girma wannan su ne kenan abubuwa guda uku wanda in Allah ya so tafsirin mu zai bambanta da shi ko kuma zai shahara da shi in Allah ya so na farko mi muka ce bayanu shubuhat ko na'am na biyu fa istikhraju al-asalib al-balagiyya na'am na uku yawa bayanul i'jazati al-qur'aniyya نسأل الله تعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى to sai tsarin da zamu bi a wajen tafsiri idan muka zo tafsiri alaran ma zai karanta ayar da ko surar da zamu fassara idan ya karanta ta gaba ɗai sai mu yi mata fassara ta kai tsaye ko mu ce sai mu yi mata tarjama bayan tarjama kuma sai mu zo mu ɗauki ayoyin nan ɗai bayan ɗai mu yi musu fassara ma'ana mu yi musu tafsiri ko kuma mu yi musu tafsiri kahin mu zo ga tafsiri za mu iya bayanin sababin nuzulul sura ko sababin nuzulul aya in kana in kana laha sabab domin ba kowace aya bace take da sababin nuzul in ba ta da sababin nuzul to muna iya mu yi bayanin fada'il ko kuma munasabat domin ana iya samun sababin nuzul ana iya samun munasaba ko kuma ana iya samun fada'il bayan wannan kuma idan farkon sura ne ana buƙatan a yi bayanin ina surar ta sabka adadin ayoyinta da abin da ya kama da haka wannan shine kenan muna fatan Allah madaukakin sarki muna jagora kenan zamu fara Allah mu zai karanta mana sura ta farko a Alqur'ani ita ce suratul Fatiha tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله malam ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari tsarin Allah daga shedan jihohi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda ka yi ni'ima a kansu, ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda ka yi hushi a kansu ba, wala ko kuma ɓatattu. wannan shine tarjamar wannan surar akai tsaye sai mu zo fassarar ta akai kwance in akwai kai kwance tunda an ce kai tsaye kenan kishir da kai kwance ko Na'am.
na'am sunan wannan surar suratul fatiha dan me yasa ake ce mata suratul fatiha ana ce mata suratul fatiha ne li'anna biha yuftatahu alquran biha yuftatahu alkitab da ita ake farawa idan an buɗe alqur'ani shi yasa ake ce mata suratul fatiha wannan surar tana da sunaye masu yawa al-imamu al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ko as-suyuti ya kawo a cikin littafin sana ulumul qur'an suna kusan 24 na suratul fatiha suna 24 larabawa ku suke cewa kasratul asma'i dalatun ala sharafil musamma duk abin da kaga yana da sunaye masu yawa to yana nuna darajarsa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye masu yawa don saboda me darajarsa oga kwata-kwata kankat allah maɗaukakin sarki yana da sunaye masu yawa don saboda me don saboda girman darajarsa kasratul asma'i dalatun ala sharafil musamman yana da sunaye masu yawa wanda mun sa- mun sha ishara zuwa ga wannan sunayen a cikin karatukan da muka shayi na durusu tauhid fi suratul fatiha a wannan surar ta sabka a makka kuma ta sabka a madina shi yasa malamai suke kasa surorin alkur'ani gida biyu akwai suwarun nazalat bi makka wa suwarun nazalat bil madina wa suwarun nazalat fi makka wal madina akwai surorin da a makka kawai suka sabka akwai wanda sun sab- a madina kawai suka sabka akwai wanda sun sabka a makka kuma sun me kuma sun sabka a madina to suratul fatiha tana daga cikin wannan ta sabka a makka farko lokacin da aka fallanta sallah bayan shi kuma manzon Allah yana madina wataran yana zamne da shi da mala'ika jibril kamar yadda ibnu abbas ya rawaito wannan hadisin yace sai manzon Allah ya ji wani ƙara sai manzo Allah ya ɗakansa zuwa sama domin ƙaran daga sama ya fito sai manzo Allah ya ce ma mala'ika jibril me wannan ƙaran sai manzo Allah ya ce masa sai jibril mala'ika jibril ya ce masa wannan wata ƙofa ce aka buɗe wadda ba a taɓa buɗe ta ba sai a yau kuma wannan ƙofar ta buɗe ne don wani mala'ika gashi nan da ya zo maka mala'ikan yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce masa abshir binurai ne utitahuma lam yu'tahuma ahadun min al'ambiya'i qablaka ina maka albishir da wata sura yanzu da aka turo ni in kawo maka babu wani ko kuma ina maka albishir da wasu surori guda biyu wa'anda ba a sabkar da su ba da wasu haske guda biyu wanda ba a taɓa ba wani annabi su ba kaminka. Sai mala'ikan ya ce masa, Fatihatul Kitab wa khawatimi suratul Baƙara, ita ce suratul Fatiha da kuma ƙarshen suratul Baƙara. Ƙarshen suratul Baƙara ishara ne zuwa gawa, amanar Rasulu. Ana gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan, kun ga a wannan an ƙara sabko ta sabka ta biyu a ina. a Madina bayan an saukar da ita a Makka lokacin da aka farlanta sallah. Wannan surar ittifakan tana da ayoyi guda takwas, wannan babu wani ikhtilafi a tsakanin malumai. Ayoyinta guda takwas ne. To inda aka samu ikhtilafi a tsakanin malumai shine ayoyin shin suna farawa ne daga bismillahir rahmanir rahim ko kuma babu bismillah a ciki. Za mu zo mu tattake wannan bayanin insha Allah. آية تفرق ألرم مكرن تامنا
بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا بسم الله أي أبدأ القراءة بسم الله إنا فار كراتو دسونا الله إذا كتي وني الله سيأكتي مكا الرحمن مي رحمة الرحيم مي جنكي da Rahman da Rahim dukkaninsu akwai shi akwai shiga ta mubalaga ta fa'alan da kuma fa'il wanda kuma mubalaga tana nuna a meke da suna kai makura a wajen abu da kuma yawansa ma'ana Allah mai rahama rahama mai tsanani mai girma mai jin kai jin kai shi ma mai girma na musamman wasu daga cikin malamai suna bambanta ar-rahman akan cewa rahmatun amatun li jami'il khala'iq rahamar Allah wadda ta game kowa da kowa ar-rahim sai su ce rahmatun khassatun li ibadihi al-mu'minin domin Allah yake wa kana bil mu'minina وكان بالمؤمنين رحيما Allah ya ce game da mumunai mai jin kai ne ana gane da kyau ko kenan wannan sai malamai suka ce kenan rahim ita rahama ce ta musamman wanda Allah yake ma bayinsa mutanen kirki amma rahman rahama ce wanda yake ma kowa a nan duniya wannan a balaga suna ce masa husnul husnul iftitahi wa bara'atu al-matla ma'ana kyaukyawan buɗi ma'ana fara abu da magana wadda take mai daɗi wannan magana ta bismillahir rahmanir rahim za ku ga kalima ce wadda take aji ma tana da me tana da daɗi a ma'ana kuma ma tana da ma'ana domin idan ka faɗe ta kamar kana neman Allah ya sa maka albarka ne a cikin abin da za ka yi ya zo a hadisi wanda yake mai rauni kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtarun duk wani al'amari wanda yake da mahimmanci ba a fara bismillah da shi ba to wannan abin baya da albarka shi za ku gani dukkanin malamai idan za su yi rubutun kowanne littafi ne shi sun fara da me sai sun fara da bismillah ko da ko bayani ne na wanda bai shahi kai tsaye addini ba za su fara da bismillah in dai musulmi ne wanda ya ɗauki sunan musulmi kenan bismillahir rahmanir rahim sai aya ta biyu mai Allah ya ce الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu a cikin wannan ayar an samu ikhtisasu guda biyu keɓantuwa guda biyu alhamdulillahi dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah kenan duk wani yabo da godiya ga waye kamata a yi sa ga Allah sannan aka samu ikhtisasi na biyu keɓantuwa ta biyu shine rabbil alamin idan ka ce wani Allah sai aka ce ubangijin halittu wani Allah ubangijin halittu domin ma'anan Allahu shine ma'an- shine al-ma'bud Allah abun bauta to wani zai ce abun bauta yawa ke gare su akwai masu bautar saniya akwai masu bautar mata akwai masu bautar ruwa akwai masu bautar wuta to sai aka ce in baka san wanne ne ba to rabbul alamin shine ubangijin shine ubangijin halittu wannan kalima ta alhamdu tana kama da kalima ta ashukru a larabci amma kuma ma'anansu ta sha bamban ma'anansu ta sha bamban malumai suka ce kalima ta alhamdu ita kalimatun tuqalu شكر يقال في الفرح والحزن في النعمة والنقمة الحمد كلمة ودى أنا فإنت أتكين نئمة دكما أتكين شري يسا وان إيه دكتك ما سيكي ما يكي تيوا الحمد لله إن أعطى وإن حرم حمدا يليق به بدءا ومختتما كم نعمة ب... كم نعمة حملت في طيها نقمة ونقمة حملت fi tayyiha ni'ama yace godiya ga Allah in ya bada in ya hana dukkanin su dai muna gode ma Allah domin in sharri ne to nawa ne daga cikin sharri ya kumshi alkhairi in alkhairi ne kuma in ni'ima ce kuma nawa ce daga cikin ni'ima ta kumshi mi ta kumshi sharri dukiya mece ce ni'ima ce ko amma takan iya ta kumshi mi ta kumshi sharri shi yasa a ƙarshe sai ya ce narda bima hakamal maula wa naqbaluhu fa innamal khairu fima kana qad hakama duk abin da Allah ya hukunta mu na zamu yarda domin duk abin da ya hukunta alkhairi ne a gaba ɗayansa shi yasa a cikin addu'ar manzon Allah yake cewa wa sharru laysa ilayka kenan duk abin da ya same ka alkhairi ne kace alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in sharri ne kuma sai ka ce alhamdulillahi ala kulli halin dan me dan mai yiwa gare ka ne ke sharri amma a wajen Allah menene Al- alkhairi ne to sai ashukru malumai shi kuma suka ce ashukru yaktasu bin ni'mati faqat kalima ta ashkur a larabci ta shahi ni'ima ce kawai dan haka in bala'i ya same ka ba za ka ce ba ashkuruka ya rabbi ala hadha bala ala gane da kyau ko sai dai ka ce ahmaduka ya rabbi ala hadha bala ko alhamdulillahi ala kulli hal ba za ka ce ba Allah na gode ma akan wannan bala'in da kai bidi a hausance ma baya da mi baya da ma'ana sai dai ka ce alhamdu mun gode ma Allah dai a dukkanin hali kenan alhamdu fil bala'i wan ni'ma yuqalu asharu shi kuma ashkur shi kuma a cikin mi a cikin ni'ima kawai amma shi alhamdu ana yin sa ne bil qawli wal ah, ash- alhamdu ana yin sa ne bil qawli faqat magana ce kawai amma shi kuma ashkuru ana yin sa bil qawli wal fi'li godiya ga Allah ana yin ta da baki da kuma me da kuma aiki domin Allah ya ce la in shakartum وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم na'am ولئن كفرتم إن عذابي لشديد jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yace idan idan kuka gode mini zan ƙara muku idan kuma kuka kafirce mini to azaba ta tana da tsanani anan sai Allah ya kawo ashukru muqabilul kufr al-kufr kuma yakunu bil bimadha yakunu bil qawli wal amal yana samuwa da da da, da me yake da suna da aiki da kuma magana kinan malamai suka ce ita godiya ga Allah ana yin ta ne da me da magana da aiki shi yasa malamai suke cewa ashukru ala al-ata'i alla ta'si bihi man a'taka idan Allah ya maka godiya idan Allah ya maka wata ni'ima ko wata kyauta to hanyar da zaka yi kai ma Allah godiya shine kada ka sa wannan ni'imar a wajen sabon Allah madaukakin sarki Allah ya maka ni'ima ta lahiya kada ka sa lahiyan nan ka bata ta a wurin sabon Allah Allah ya maka ni'ima ta daɗin murya kada ka sa ta a wajen waƙe-waƙe ba alƙur'ani wani rabo daga ciki kamar misalin alaran kun gani yanzu da a ce alaran la qaddar Allah wani rafer ne kun san ai masha Allah a waƙa murya za ta yi daɗi a alƙur'ani ma murya za ta yi daɗi shi yasa ɗaya daga cikin malaman mu yake ba da labarin a me yake da suna Khalidur Rashid ina tsaron ɗaya daga cikin wa'azuka sai yake ba da labarin wani mutum da yake da wani aboki to shi abokin nasa da ya tafi kasashen turai kawai sai ya shiga waƙe-waƙe to Allah ya kaddara yake masa ziyara a can sai ya masa nasiha ya nuna masa yanda inda a ce karatun Qur'ani ne kake da wannan muryar da za ka samu albarka ta duniya kuma ka samu albarka ta lahira yace Allah ko yace to bari zan koya maka wata sura wata ran ka zo ka karanta ta a gaban mutane ka ji wata ran ya zo a inda wa- waka zai zo yayi fa ana ta cicani ya je fara waka can sai ya karanta qul huwallahu ahad sai wuri ya dau shiru akan shiru kaman tsuntsu ne akan kansu bayan an kare sai turawan suka har tambaya wa sa sai shekil jabbe shanson wannan wata irin waka ce ka masha Allah akwai daɗi ana gane da kyau ko turawan suka ce mishi bai taɓa yin waka da ta yi daɗi ka wawace ba kamar wannan ya ce musu ai sa sai koran qur'ani ne na karanta kuma qur'anin ma su ne ma yake ma jama kunnuwa ko wannan shine kenan to kenan kun gani eh, yanda ashukuri yake kasancewa da aiki da kuma me da kuma magana aya ta biyu Allah ramami Allah yace الرحمن الرحيم Ar-Rahmanir Rahim Allah mai rahama ne mai jin kai mun fara da bayani sosai a wajen Ar-Rahmanir Rahim a cikin me a cikin bismillah shi yasa karkashin wannan akwai wata shubuha zamu yi bayanin ta a karshe da turawa suka gayi aya ta gaba مالك يوم الدين aya ta gaba sai Allah maɗaukakin sarki ce maliki yaumiddin maliki ismul fa'il ne maliki mamallakin yaumiddin a ranar sakamako ma'ana dukkanin wannan wai in baka gane ma'anan Allahukin nan ba to Allahukin nan shine maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako yaumuddin addin yana nuhin aljaza'u ana gane da kyau ko kamar ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa hasaduka yawman ma zara'ta wa innama yudanul fata yawman kama huwa da'inu abinda ka shibka shi zaka girba domin abinda kai shine za a saka maka da shi kama tadinu tudanu shine hasaduka yawman ma zara'ta wa innama yudanul fata yawman kama huwa da'inu kenan yawmuddin yana ɗaya daga cikin sunaye na mi na ranar tashin alkiyama wadda ita ma mun ga tana da sunaye masu yawa wanda za mu gansu a nan gaban in Allah ya so shi ma kasratul asma'i dalatun ala sharafin musamma kenan maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako sai a gaba me Allah ya ce إياك نعبد وإياك نستعين Allah ya ce, Iyaka, kai kaɗai na abudu muke bauta ma, wa iyaka kuma kai kaɗai nasta'inu muke neman taimakonka. A nan akwai wata kalma guda biyu da kuka ji an mi, an maimaita, micece da micece, Iyaka.
iyaka, iyaka.
نعم A ilimin balaga shi ake ce ma aliltifat, jan hankali. Da, da ba a so a ja hankalinku ba sai a ce, Iyaka na abudu wa nasta'inu.
نعم Ana gane da kyau ko? Amma dan a ja hankalinka sai aka ce maka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Ko da hankalinka na wani wuri sai hankalin ya komo.
نعم Shine al-iltifat. Iyaka na'budu. Aka yi hasr. Kai kadai Allah muke bauta ma. Wa iyaka kuma izuwa gare ka kadai nasta'inu muke neman taimako. Ina a cikin wannan kamar kana kalimatu shahada ne. La ilaha illallahu ba abun bauta da gaskiya sai wa Allah.
sai Allah illallahu isbatun iyyaka na'budu kenan kana tabbatar da bauta ga wa ga Allah madaukakin sarki wa iyyaka nasta'in kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako kenan abun dogaron mu shine wa Allah.
shine Allah madaukakin sarki shine Allah madaukakin sarki kenan wannan ayar ta kumshi abubuwa guda biyu na tauhidi na farko tsantsanta bauta isbatul ubudiyyati lillahi ta'ala tabbatar da bauta daga wa Allah.
ga Allah madaukakin sarki sannan kuma na biyu tana tabbatar muna da al-imanu bil qadr ko kuma at-tawakkulu ala Allah dogaro ga Allah madaukakin sarki wani ma- sha'i- mai wani mai hikima yake cewa la tarkananna li makhluqin wa kun abada mimman tawakkala fid dunya ala Allah wa la tamil li siwahu ma hayita faman yarju siwa Allah hawin habluhu wahi yace kada ka taɓa dogara kada ka taɓa dogara ga wani halitta yace ka dogara ga Allah shi kaɗai domin duk wanda ya dogara ga Allah to ya yi riko da wata yaggiya wadda ba ta katsewa amma duk wanda ya dogara ga Allah ga wani wanda ba Allah ba to kamar ya dogara ga wata igiya ce mai katsewa ka dogara da ita can an jima sai ta me sai ta katse in ta katse sai ka je ina sai ka je ƙasa warwas ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a takaice wannan ayat tana tabbatar mana da bauta ga Allah madaukakin sarki da kuma neman taimako ko kuma tawakkali dogaro zuwa gare sa a cikin abin da babu wanda ake neman taimako a gare sa sai wa kenan kada da an ce kai kadai muke neman taimako kana so ka yi aure sai ka zama cikin ɗaki Allah ka aurar da ni Allah ka aurar da ni baka je neman kuɗi ba baka je neman matar ba an gane da kyau ko baka yi shawara da wanda su za su kai maka kuɗin lehe ba da kuma wa- wajen eh, kulla auren ana gane da kyau ko kenan abin da ake nihi shine as- a- asalatan ka dogara gawa ga Allah sai ka kama hanya sai ka kama sababi wannan shi ake ce ma al-akhdhu Bil asbab.
bil asbabi a takaice dai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da wa take tuna muku Dr. Idris hafizahullahu ta'ala Allah ya gafarta masa ya ya wannan kalimar kamin shi manta ma kake da ita ana gane da ke ko amma dalilin wannan abin da ya faru da shi sai kaga kalimar ta dauka kama har ma suna neman kai waya ne ma asalin ma'anar kalimar take wannan shine kenan Allah ya gafarta masa malam yace gaba mi Allah subhanahu wa ta'ala yace اهدنا الصراط المستقيم a aya ta gaba ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya al-mustaqim madaidaiciya ihdina wannan wani irin fi'ili ne amrun ne ko to Allah ana umurtarsa a Allah ana umurtarsa ba umurtar Allah wannan a balaga shi suke ce ma eh, me yake da suna al'amru littalabi ko liddu'a'i ma'ana umurni ne na nema asali ba umurni ba ne kamar roƙo ne kake yi ihdinas siratal mustaqim domin ah, abin da ake ce ma umurni huwa talabul to- talabul fi'li ala wajhi al-ilzam shine ka nemi ai maka wani aiki tare da me tare da tilastawa ko kuma ala wajhi al-isti'la tare da nuna kahi shi domin shi umurni kana badawa ne ga wanda kami kami kafi ga wanda ka yi shi baka ba ma'aihinka umurni baka ba ma'aihiyarka umurni baka ba shugabanka umurni sai dai ka nema ga daga gare sa kenan ihdinas siratal mustaqim ya Allah muna neman ka shiryar da mu as-sirat al-mustaqim hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya malumai sun yi tafsiri wa sun yi bayani mecece ake ce ma hanya madaidaiciya wasu malamai suka ce hanya madaidaiciya shine alqur'ani ai ihdina siratal qur'an ka shiryar da mu hanya ta alqur'ani wasu suka ce ai al-islam ka shiryar da mu musulunci wasu suka ce tariqal tariqul janna ai ihdina tariqal janna ka shiryar da mu hanya ta mi hanya ta aljanna ana gane da kyau ko to da Allah in kuka lura duk wannan abun kusan me suke doka a kusan ma'ana guda ko kusan ma'ana guda suke dauka na'am in ka ce alkur'ani a cikinsa ne musulunci yake Mm.
in ka ce aljanna ai dama sai kayi mi sai kayi musuluncin zaka je aljanna sai sa malamin tafsiri suke cewa idza ihtamala lafzu ma'anayaini la tanafi bainahuma humila alaihima idan lafazi ya kumshi ma'ana guda biyu ko hiye da haka kuma ya kasance ma'anonin nan ba su ci karo da juna ba to za a bashi dukkanin wayannan ma'anonin na'am ka shiryar da mu hanya ta addinin musulunci, hanya ta shiga aljanna, hanya ta alkur'ani, hanya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To in muka ci gaba sai Allah ya ce mi, صراط الذين أنعمت عليهم Mm, غير المغضوب عليهم ولا الضالين jazakumullahu khairan, ina ruwan Allah. Kun ga can muna ta ba kanmu wahala wata irin hanya ce, Mm.
to sai gashi ma Allah ya ba mu labarin hanyar, kuma na yi wannan da gangan ne. Wannan shi suke ce ma at-tasrihu ba'da al-ibham.
Mm.
bayan can an bar abin cikin duhu baka gane ba yanzu sai aka zo a bayyana maka mi Mm.
a bayyana maka abin shine at-tasrihu ba'da al-ibham a cikin balaga wace hanya siratal ladina an'amta alaihim hanyar wa'anda kai ni'ima a kansu to su wane ne Allah ya yi ni'ima a kansu to kuma wannan kana buƙatan tafsirul qur'ani bil qur'an ko ka ɗauko wata aya don ta bayyana maka wata aya wanda shine afdalu turku eh, me yake da suna at-tafsir shine mafifici daga cikin hanyoyi na tafsiri Allah mu aika san من aya يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ko? Mm.
من النبيين والصديقين والشهداء Mhm.
والشهداء والصالحين Na'am.
وحسن أولئك رفيقا
jazakumullahu khairan Allah ranmu ya fassara muna suwane ne an'amta alaihim ta hanyar wannan ayar alladhina an'amta alaihim minan nabiyina wanda Allah ya yi ni'ima a kansu su ne annabiyina wasiddiqina siddiqai annabiyina annabawa as-siddiqina siddiqai irin suwa Abubakar Siddiq Umar bin Khattab Usman bin Affan Ali bin Abi Talib da sauransu washuhada'i da shahidai irin suwa a'a mun mun gai wancan ku sake wasu irin su Hamza da suwa a Ja'far ko Ja'far bin Abi Talib na'am na'am irin su Mus'ab na'am an gane ko Safirul Awwal Safirul Islam Allahu akbar to mu zo a zamaninmu irin suwa misali wanda muke kyauta musu Sheikh zato Jafar Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala Rani.
Sheikh Albani Zaria Ah.
rahimahullahu ta'ala Hmm.
Dr. Idris rahimahullahu ta'ala duka muna musu zaton mi muna musu Musa zaton Dubai.
muna musu zaton irin su Ismail Alhamiyya to malam ya ka mutanen shi mutanen Gaza kenan ko wannan shine kenan kenan dai a takaice su ne ash-shuhada was-salihin mutanen kirki to ku ba misalin mutanen kirki Hmm.
a a kowa ya dariya to ku ba misalin mutane ni dai ka kusa ni daga ciki Hmm.
ana gane da kyau ko irin su Awaliya.
Sheikh Isa rahim hafizahullahu ta'ala Mm.
da irin su Dr. Abbas Na'am.
husnu zanni kyautata musu zato ne zannu bil mu'minina Khairan.
khairan muna musu wannan kyakkyawan zato to wannan shine kenan as-salihin sai Allah yace wa hasuna ulaika rafiqa Rafiqa.
a takaice wannan sune ulaika alladhina an an amikir suna An'ama Allah.
an'ama Allahu alaihim kenan ka shiryar da mu hanya ta wa'anda kai ni'ima a kansu ghairil maghdubi alaihim kaji ziyaratu tasrih dan a ƙara m- nuna maka wa'anne ne mutanen ghairil maghdubi alaihim ba wa'anda kai hushi a kansu ba malaman tafsiri sun yi ittifaqi akan cewa al maghdubi alaihim humul yahud su ne yahudawa ana gane da kyau ko Hmm.
me yasa Allah ya hushi da su li'annahum alimu wa lam ya'malu bima alimu sun sani ba su yi aiki da mi ba da sanin za mu ji labarin su a suratul baqara za ta zo nan gaba Na'am.
wala dallin ba kuma hanya tabatattuwa wanda suka bace ma hanya ana gane da kyau ko su kuma su ma nan malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa humul yahud li'annahum dall an-nasara sune nasaru li'annahum dallu sabila aslan su asali ba su ma kama hanyar ba balle su me balle su balle su isa zuwa gare ta domin tun horko mi suka ce ma annabi isa dan Allah ko ko kuma Allah ne to tun kaga tun wannan lokacin sun mi Sun ɓace.
sun kauce ma hanya sun bace ma hanya a takaicen uwa masu girma a karkashin suratul fatiha akwai shubuhohi guda uku ban san lokaci yana isa mu bayyana wannan shubuhohin ba na'am lokaci yana isa ina Sheikh Isa. Eh dan saboda kufir ina tsammani ya kamata mu tsaya da shi haka akwai zahi.
Hmm.
Eh, in ya so a sati na gaba insha Allah sai mu tashi daga bayanin shubuhohin da ke da kai a cikin wacce sura a cikin suratul Fatiha. Kin nan ne zamu zo a wajen muhallu shahid. Ana gane da kyau ko? Wallahu ta'ala a'lam. Inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada. Kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Allah ya sa mun yi ah, iftitahi da alkhairi. ya sa kuma wannan aikin ya ci gaba har zuwa ƙarshen rayuwarmu ko babu mu nan insha Allah akwai wanda za su ci gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah muna ƙara mutane bayani da cewa a tsarin da muka yi hatta mata za su iya su rika zuwa sai a keɓe musu waccan inda suke wancan wurin sai a keɓe musu hanya guda tunda masallaci yana da girma sosai sai kasance wancan wurin shine nasu da hanyar da take kusa ga wannan wurin insha Allah ina wanda yake da iyali yana iya zuwa da ita ita ma ta rika samun albarkan majalisi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah